na'am bismillahir rahmanir rahim muna cikin al-asma'ul mawsula haka ne ko sannan muna kan ayyu mun ga ayyu tana da halaye guda nawa guda hudu ko ga suna a cikin shirhi malin ya kamana ibn akil ya kamana na farko an tudafa wa yuzkaru sadru silatiha yujibuni ayyuhum huwa qa'imun kaga ga ayyuhum ayyunin ta zo mudafun an rabata sannan kuma ga sadru silana nata an ambato shi shine huwa dinnan na biyu kuma Allah tudafa ba za a zo da ita mudafun ba wala yuzkaru sadru silatiha kuma ba za a kawo sadru abin nan kirjin silana ta ba wata lamirin da yake farko a silana ta ba kaman yujibuni ayyun qa'imun kaga ayyun ga kuma ka'imun kaga nan ayyu an zuɗe ta gani mudafa sannan kuma ba a kawo sadun sila ba sai na uku Allah tudafa wa yuzkaru sadar silati za a zuɗe ba a raba ta a jikin wata kalma ba amma sadar sila za a kawo kamar yujibuni ayyun huwa ka'im wannan duk mun riga mun gansu ko kuma mun ji anan waɗannan halayen ayyu ita mu'raba ce hali na karke shine inda kan zo da ayyun za a yi idafanta mana za a rabata a cikin wata kalma sannan kuma za a share sadar sila nata to a wannan hali na karke ta kan zanto mabniya ce mun gan su samun ga waɗannan bayanan satin da ya gabata to wannan darasi da za mu gani za mu gani akan har ila yau da isin musul din ne akwai lokacin da ake ake duk wani suna da aka kawo shi ya zo na makafin ayu to irin hukuncin ayu zai dauka da irin wannan halaye akwai halin da zai zama mabni akwai halin da zai zama mu'rab shine zamu gani yanzu to shine malam ya ci gaba da cewa wa ba'dhum a'raba mutlaqan wa fi ذا الحذف أيا غير أي يقتفي تا وأعرب بعضهم مطلقا amma waɗansu malamai sun yi mu'amala da ayyu a koda wani hali daga cikin halayen nan murab ne kawai watan su ayyu a gurin su ba ta kasu kashi biyu ba kamar yadda waɗancan malamai suka kasa ta kashi biyu na farko wanda ibn wakil ya kawo mana a ibn maliki ma ya ɗan kawo amma ibn wakil ya fi fitar da halayen su ayu a kodin lokaci mu'raba ce kawai ya ujibu ni ayyuhum wa qa'im ra'aitu ayyahum huwa qa'im sallamtu ala ayyihim huwa ka'im kawai mu'raba ce kawai a kodon lokaci sawawan an yi zafin ta koko ba ba an kawo sadar sila na ta koko ba kawo ba to sai ci gaba da cewa kuma wa fi dhal hadfi ayyan ghairu ayyin yaktafi to nan dole sai mu taqdim da ta'khir kamar haka to sai ka ce wa gairu ayyin wa gairu ayyin ya katafi ayyan fi zal hazfi takadirin ibaran kenan wa gairu ayyin wani suna daga cikin al'asma wanda ake amfani da sojin sila wanda ba ayyu ba wani ayyu din ya katafi shi ma yakan bi ayyan ayyu ne fi da li'irabi wajen wannan li'irabin ma'ana inda za a amfani da wani suna daga cikin sunayen mausulat isi mausul kun gane ko to irin yanda hukuncin ayyu ya kasance to shi ma zai bi ayyu ne wajen wannan hukuncin kenan ashe da ayyu da wani ayyu da hukuncin su da kamar yadda mu gani malamai sun kaskashi biyu akan ayyu waɗansu sun zo da ita a hali a halaye guda uku sun kasata ka hali uku ma'urba ce hali na karke kuma buniya ce waɗansu ko malamai sun tabbasin mata ilin mu'amala ne kawai da cewa mene ma'urba ce fi jami'il ahwal kawai to ko da an zo da wani daga cikin sunayen mausul shi ma zai ɗauki irin hukuncin ayyu ne mana za a ba shi irin hukuncin da aka ba ayyu amma in yustatal waslun idan silan ta zo da tsawo e fi hadfi wajen wannan sharewan wata inda za a kawo sadar sila na ta gashi an kawo yi ujibu ni ayyuhum huwa ka'im ba gashan kawo sadar sila ba ko kuma yi ujibu ni ayyuhum ka'imun ba an share sadar sila ba to kamar yadda hukuncin ayu ya kasance da za a kawo allazi da za a kawo allati da za a kawo man ko ma ko lasiyama tarkibin lasiyama to shi ma zai ɗauki irin hukuncin ayu ne amma in yustatar waslun idan silan ta zanto tana da tsawo ma'ana idan misali ka ce anan lazi huwa ƙa'ilun laka su'an ina isi musulun ma nan allazi ko? ina sillan shi huwa ka'ilul laka su'an yanzu ne sillin tana da zauko ba ta zau ta yi tsauko sila din aiga sila din manan mun fahimci wannan ko madalla da a ce za ka cire allazi nan ka kawo ayyu to wannan huwa din shine sadur sila ko to idan idan silamu ta yi tsawo to shi wannan ayu din optional ne ba dole kawo shi ba zaka yi cewa ana allazi qa'ilun laka su'an ina sadil sila baka share shi ba madalla to baka kawo ayu ba yanzu sai kawo allazi to kaman yanda idan sila tana da tsawo za ka cire mene kana dama ka cire sadur sila ɗin to ko da a ce ayyu ne maka gawo still hukunca ka zai kasance mubancin nan ko? madalla yanzu misali kuma da zaka ce anan lazi huwa ƙa'ilun ina sila namu ina isu musul namu allazi ko ina silamu wa ka'il nan silin tana da tsawo to a wannan halin ba a san a share mene sadarin sila din saboda mene saboda silan ai gajeruwa ce amma wannan halin fa za a iya share shi saboda silan mai tsawo ne ban sani ko dan gane bayanin to Allah ya kare sani mana shine ma'ana wa fi dhal hadfi ayyan gairu ayyan yaktafi in yustatal waslun wa in lam yustatal in ko sila din bata tsawo ba fal hadfu nazrun share sadri sila din kalilun ne kadan ne balarabi zaka ji ya kawo maka sila jumlatus sila jimlitin silin din gajeruwa ce amma ka ji ya share mene sadiri sila din ba suka yi ba mu duba Allah yana cewa cikin suratul an'am ko thumma ataina musal kitaba tamaman alal ladhi ahsana eh me karke wa tafsilan li kulli shay kaga ai silan nan tayi tsawo alal ladhi ahsana to ina sirri sila ba ka ba ai to hadha jaizun idza kanat haythu kanat sila tawila walakin idza kanat sila قصيرة فالحذف نزر بمعنى قليل نادر في العربية يا بتا وأبوا أن يختزل أما ما لم يسنكي أتي زاء بنزتدش زاء زاء زاء زاء توزتد wannan wajihin cewa idan sadrul sila din ba shi da tsawo sadrul sila din a share shi a kawo shi kai ko kuma in sila din na da tsawo a ce mene za a sha da sarari sila to kai kokari ka bi wannan hukunci karka ce a ni ba ruwa na kawai ko silin tana da tsawo ko ba ta da tsawo in na ganin ma zan sha da sarari sila bina a ka yi kokari ka tagadi akan wannan hukunci wa abin an yuktasar in amma shi ma da sharadi in salaha albaqi li wasfin mukmilin falhathu indahum kathirun munjalin to in salaha albaqi abin da ya rugu na jumlar in salaha idan har ya iya ingantuwa ya zanto liwasfin mukmil ya zanto sifa ne wanda zai kawo ma'ana zai kammala ma'ana falhafu munjalin indahum kathirun share sadid sila bayyananne ne kuma mai yawa ne a wajen larabawa kaman can dai anan ladhi huwa qa'ilul laka su'an ba ga sadid sila na huwa ba sila ainan tayi inda zaka share huwa ƙa'ilin aikun ga sifa ne to yanzu abin da ya rage da kan ƙa'ilin har zuwa ƙarke zai ba da ma'ana cikakkiya? a anan lazi ƙa'ilin laka su'an kun ga zai ba da cikakkin ma'ana to shi kenan sadar sila ɗin babu komai ka share shi amma idan ba zai ba da ma'ana ba fa muhimmin mukhalafa na nuna mene kaka share sadar sila idan har ma bakiya na sila na kalimatu sila din ba zai ba da la yu'addi ila ma'ana sahih to shikenan kaka share sadr sila shine kawai mun bance nan ko sannan kuma akwai abin da ake ce mishi aid lamirin da zai koma ga zuwa ga shi shi abin nan ismu musulmu yanzu zai magana ne akan inda ake share sadur sila an afwan aid kun san dama ce mana wa kullu hayal zamu ha ba ya kullu kullu hayal zamu ba da hasila ala dhamirin la'iqin mushtamila in aka kawo sila sai aka kawo sadur sila to sadur sila nan labuda ta zanto tana kunshe da wani lamirin da zai koma ma ismu mausul ko to akwai lokacin da sadur sila din ana ana share shi afwan a'id din za a share shi kamar misalin fadin Allah madaukin sarki faqdi ma anta qadin haka ko alhamdulillah to idan muka lura da kyau malamai suka ce nan akwai wani lamiri da aka share ma'anansa faƙaɗi ma'anta ƙazihi ba ga lamiri ba wanda ki shine a'ir zai kuma zuwa ga mene ma ai ai ma shine ismin musulun ma din nan ba daidai take da Allah zai ai anan to ga lamirin da zai kuma mata to shi lamirin a wannan zaka ishare shi gashi alkur'ani ya zo da sharewa ka misali a cikin suratul muminun a menene ya akulu mata ya akulu mimma ta'kuluna wa yashrabu wa yashrabu mimma tashrabun to tashribun din nan akwai aid wanda zai koma zuwa ga mene ma din nan ai ma din nan ita ce allazi ana hayi mun ga wancan nan ko kenan sai ya zama ibaran mimma tashrabunahu ba ga aid ba wanda zai koma zuwa ga mene ma ko to ba ai an share shi to akan shi zai mana magana shi ibn malik kama misalin mai waka yake cewa satubdi lakal ayyamu satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya tika bil akhbari mallam tuzawwidi to kun ganan satubdi lakal ayyam kun ina silam ina isa musu ma kunta jahilan ai ma kunta jahilahu kun ga shine aidin mu ko zuwa ga mako to ai kun ga ga silam mu ko to shine yanzu mu gani shin to lamirin akwai wanda yakan zo majurur ne kamar ina ne zo majurur a nan kuraren kaga qadhihi kaga ai jar da majurur ne nan ko ko kuma mudaf da mudaf ilayhi ne ko kun san mudafun ilayhi ai da majrurun da'iman qadhi wanda zai zama mudafun hi mudafun ilayhi to akwai inda lamir din kuma zai zanto mansub ne kamar misali afwan yau ga shi nan mako tashrabuna hu ai kaga tashrabuna filin mudari ko wannan menene zamu ce marfu'un bi thubutin nun wa fa'il damir mustatirun a afwan wannan wawan ita ce fa'il ko to ina maf'ulun bihi mu wannan lamirin kaga min lamirin nasbi kenan wannan mun bincin ko so zamirin a'id din shine wannan lamirin a'id wanda yake kuma mai isim musul akwai inda zai zo fi muhallin nasb kamar nan akwai inda zai zo fi muhallin jarri gashi to shine akwai inda yake ya halasta ka share shi shine malaki cewa ina ne fi a'idin muttasilin in tasab bi fi'li naw wasfin kaman narju yahab to wal hadfu indahum kathirun munjalin share shi sadr sila idan silan tana da tsawo abin da ya rige kuma bayan an share sadr sila zai ba da cikakken ma'ana share sadr sila din yayi yawa a cikin larabci fi aidin musamman inda aka sami aid shi lamirin da zai kuma mai sun musul fi a idin mutasilin ya zanto lamiri ne mutasili ai kun ga duk waɗancan mutane da makawo lamiri ne mutasilai ko masha Allah inin tasabbi fi'ilin idan ya zo to an mushi nasaba da wani fi'ili aw wasfin ko kuma an mushi nasaba da sifa ina misali sai ya ce mana kaman narju yahabu ma'anan shi man narjuhu yahabuhu man narjuhu yahabuhu man narjuhu wanda muke fatan shi wato muke muke son shi yahabuhu zai ba zai ba da kyautan shi to anan kun ga an share mene an share aid aid din shin mansubi ne kuka majruri mansubi ne man narjuhu kaga narju fil mudari wal fa'il damir mustatir fihi wujuban taqdiruhu nahnu hu lamirin da ba a kawo ba amma an share shi ya zama maf'ul bihi ko kuma kace damirin muttasil ne ko ko da an kawo shi damirin muttasil mubni ala dhami fi mahallin nasbi maf'ul bihi yahabu hu shi ma nan kaga daidai ne damirin nasbi ne ya fita Allah ka samu dace watan shi karatu ko ba gane ba inda za ka bi shi a hankali a hankali kana dan kama kaɗan kaɗan kaɗan kullum za ka nace to gaba shi ne zai haska kama ka bayan lokaci wallahi akwai abubuwan da da yawa ba fahimci su a baya ba a cikin nahul wadi din nan ma sai da Allah ya kawo mu cikin alfiyatu bin malik sannan sai na fahimci ma ka'idojin baya wasu to haka shi karatu yake yau in dai in dai ba dai a ce ka ɓace hanya ne ga baki ɗaya ba an sai ta ka bi kofin doka ga baki dai sai ka bi gabauce ka bi jushi ba in dai kana ɗan bin hanyar kofin dokan kana ɗan bi ko da kana ɗan karkacewa amma dai kana ɗan kacin wani abu a hankali a hankali insha Allah ta'ala za ka kama musamman yanzu an ci gaba yanzu idan kai karatun to za ka iya downloading videos daga youtube ka rinka bi wallah ma cikin cikin sauki sai ganshi a hannunka cikin sauki musamman in kana da wani application din vidmade kawai sai ka tura kawai a kama kama typing din baitin alfiyan guda daya sadr sadr din ka tura ka ce sharhu hadhal bait min min alfiyat bin malik ka tura za ta maka videos gashi nan sai kai downloading ka kara bi sai ka kara samu abin hannunka cikin sauki kaga an ci gaba Allah ka samu dace to sai menene kuma gaba kadhaka hadfu ma bi wasfin khufida ka anta qadin ba'da amrin min qada كالذي آه كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر كذاك حذف حكى نما شاري ما أبندا خفض بوصف أكي مشي وصلي كسا شيني خفض أكي مشي وصلي كسا بوصف دسفة نلميري لك إشاري شي ina misali to ka anta qadin kaman inda Allah ke cewa faqdi ma anta qadin ba'da amrin anta qadin din nan in ka lura ya zo kafin fili amri ne ko ina fili amrin faqdi to shi fili amrin an fito shi an fito da shi ne daga wani irin fili qada shine ba'da amrin min qada an gane bitin ma'ana ana iya share a'id majurur kamar misali ina kamar wanda ya zo a faɗin alamarkin sarki faƙaɗi ma an taƙaɗin in ka lura da kyau an taƙaɗin a ya zo kafin fi'il amurin ne ina fi'il amurin faƙaɗi to faƙaɗi ɗin nan an fito da shi mai fi'il madinsa ƙaɗo shi ne ba da amirin min ƙaɗo ya fita? barakallahu fikum kallazi jurra bimal mawsula jar kallazi jurra kaman aid wata lamirin da aid ne jurra akai mai wasali kasa bimal mawsula da ma mawsula wata a gaban ma mawsula jar kai mai jarra ina misali to watan kaman lamirin da aka yi mishi wasali ne a wasali kasa ne aka yi mai jarra a gaban ma mawsula da wani harafin jarra takadirin baitin shine kallazi jurra bil mawsula jar bi harfi jarrin wanda aka mai jarra da harfin jarra kamurra ina misali sai ce kamurra kaman ka ce murra wannan farin murra wani irin fili ne fi'lu amrin ko wa gunna miman thumma nunan shuddida gunna ai fi'lu amrin ne kai gunna to menene lirabinsa fi'lu amrin mabniyun al-sukun mana min zuhurihi harkatul idgham shikenan malam ba gurin bane na magani magani nan insha Allah zan eh magani magani sai a abin insha Allah mallar littafin ka tana da kyau irin wannan ne kuna wanda nake ta fadakarwa masha Allah kuma ya kwana biyu yauwa eh din samun kwafin irin wannan yanzu yana da dan abin nan كذل- كذا حذف ما بوصف خفض gashi nan hannun dama barakallahu Ka- watan shi kanshi ibn malik ya san nan gurin akwai dan sarkakiya to komai in ka lura komai ya kawo sai ya kawo maka misali komai ya kawo sai ya kawo maka misali amma wa fi'lu amrin mumdhiyan buniya wa arabu mudari'an in- in ariya ko kuma alamatul af'al din nan alamatul asma da af'al da sauransu biljarri watan yuni wa nida wa al wa musulun lilimsin tamizin hasal ya kawo misali gurin saboda yana da sauki to kaga allah sai ba shi fikira nan guraren ba kowa ne zai iya gani a kai tsaye bari ya kawo misali kawai ko misalan ka haddace ka rike in sha Allah ta'ala zai zama maka fitilla na gano kawo waɗansu misalan da kanka ma to kamar rabin lazi marartu murra kamar ka ce murra ka wuce billazi marartu da wanda na wuce shi fahuwa bar shi nagartacce ne to a nan guraren murra billazi marartu akwai lamiri a nan wanda aka yi mai jarra da harafin jarra a gaban isin musul ina ina ya za kaddara shi murra billazi marartu bihi fahuwa bar sai ka kaddara bihi a gurin sai ka kaddara bihi a gurin mun bance nan ko murra billazi marartu bihi kai ne za ka kaddara bihi to kun ga anan shahid dinmu shine lamiri bihi da aka share shi shi bihi din an mai jarra da menene harafin jarra ne a gaban mene a gaban isim musul ina isim musul dinmu allazi din nan to kenan yana nuna maka akwai wani guri da akan share a'id shi a'id din nan wani lokaci za ga mushi jarra ne da harafin jarra wa in kana ba a kawo a cikin lafazi ba kai ne za ka kaddara kai ne za ka kaddara a yi kokari a samu ibina gildin nan saboda kun ga ga misalai ne a ciki ma da yawa waɗanda aka kawo wanda ke ba sai mun abin nan a ba sai mun ta rubutu a allo ba A, ok to shi wannan shine karken bai- karken babin ko baiti nawa kenan baiti shiri kenan ko dama nawa muke yi ok goma ke ko to mu tsaya nan kenan ko kuma kara to idan Allah kai muslimu tashi al-mu'arrafu bi adati tarif al-mu'arrafu bi adati tarif insha Allah Allah ya samu dace bayan nan masu zuwa daurin shatibiya a kuma daga karatun shi daurin shatibiya ba mu yi ba yau mun bari shi 11 ga watan 11 ga wannan watan mu shigowa in Allah yarda nan da sati kusan biyu ko sannan kuma akwai aji waɗanda wanda yake muka ƙara improving ɗin shi ba don koyi ba saboda ganin tsananin kishinmu a kan wannan ilimi na ilimin ala na luga wanda dama mu manha- manhajanmu shi ne mu samu abin da zai taimaka mana wajen fahimtar nasusa na alkur'ani da hadisan mazu sallallahu alaihi wasallam amma bisa ga fahimtar magabata ranar asabar muna yin ishiriniya bayan azahar muna karanta ishiriniya muna karanta lamiyatul af'al na sarfu da wuturiya so yanzu ma mun kara da ilimin aruf za mu rinka yin shi kaɗan kaɗan kaɗan ilimin da zai baka dama ka san abu ka san ilimin waƙi na daga cikin manufin sa wannan ilimi shine yanzu idan ka ɗauki a girtin tahawiyya kai mai da mana da ita waƙi yanzu duk wanda ya haddace ya haddace wannan waƙen ya haddace a girtin tahawiyya ne kaga kai ma ka ba da wani contribution yanzu idan ka ɗauki kitabar tajwid ka ɗibi ka'idojin da ke ciki ka waƙe ka ɗauki hidayatul mustafid muktasar burhan duk ka waƙe ai kaga ka sauƙaƙe mana wani abu so kun ga yana ɗaya daga cikin hikima ko muhimmanci na koyon irin wannan ilimi karka ce kai ayoyi akwai ilimin da zaka samu lada akwai ilimin da ba zaka samu lada ba Mm-mm. in dai Allah ya yarda da ilimin to akwai yanda zaka hanyar hanyoyin da zaka bi da shi ka samu lada Ah, yanzu ba gashi mahaddata alqur'ani ba har fa committee suke abin nan abin nan suke da shi kungiya suke da ita musamman fa da zarar an ganka kan kana da samu sai a zuwa ba compliment card ko da ta lalura ta taso maka to ana son zai ka kira kawai za a zuwa maka saukan alqur'ani ka biya kaga ai aikin Allah ne amma kuma gashi an karkatar da shi ta wata hanya wallahi mana to ni abin da nake ce mutane duk abin da kake ciki ka zama ko me zaka koya ko da ilimin sana'a ne ko da ilimin ulumul ala ne kai ko turanci za karanta ko lissafi ko kuma biology kai kuma me za karanta in dai Allah ya da wannan ilimin to abin da ake bukata kai ikhlasi kuma ka zanto kana da hadaf kana da manufa wallahi za ka yi kallon irin abin da Allah zai baka lada yanzu ga shi na amerika yanzu akwai waɗanda wannan baki na larabci ba za su yi ta da shi ba su sun koyi addini ne turanci kuma wallahi suna can suna yin jihadi da shi sai ma ya fika kai da kake nan domin anan baka samun takurawa a can fa akwai takura kala kala takurawa kala kala ga suna in ya zanto yana da ikhlasi kuma yana da manufa wallahi kai ka da kake karantar da haddan alkur'ani nan sai mahaifika sai mahaifika to Allah ka sa mu dace ranar lahadi kuma muna karanta dan darani yau muka fara ma dan darani da qadarun nada da kuma qiratul rashida so saboda aka duk wanda yake da dama to zai iya shiga Allah shi mana jagora Allah ya samu na yi asa a duniya da lahira akwai tambaya? wa alaikun salamatullah na'am na'am idan aka ce maka sila ka san fly over aiko? madalla ko dan magaji in ka lura ai hanyoyin sun fito ne wancan flyover can wancan ta fito ta hanyar kaduna wannan kuma ta fito daga kano to ka kaddara ba wannan gadan ta yaya za a yi ka wuce kaduna in ka fito daga kano ko daga kano ka wuce kano ai kaduna ka wuce kano zai yiwu kaga sai a kawo can nan kantara gadar mun fahimci wannan ko to wannan wacan nan gadar tana acting ne a matsayin sila din ma'ana sila al'asma'ul afwan asma'ul musula al'asma'ul musula sunaye ne waɗanda akan zo da su domin a haɗa tsakankanin jimlola guda biyu a mai da ita jimla guda ɗaya watan wannan babi ne manufan kawo yin amfani da asma'ul musul don ka gajarta jimlarka ka gajarta maganarka maimakon ka yi amfani da jimloli guda biyu ja'a muhammadun ra'aituhu yamshi kaga jimlola guda biyu ne ko sai kace ja'a muhammadun allazi ra'aituhu yamshi shikenan ka takaita jimlan ka mai da ita guda ɗaya yanzu mun bance wannan ko to shi wannan ismul mausul din yana acting ne kaman ai kana da kana da relative pronouns ai ko yawwa i saw the man who came here yesterday i saw the man came here yesterday. Sai ka kawo mene who? I saw the man who came here yesterday. Ka gani? Ga hunan ko? Kaga sai ka kawo kamar da shi jumla guda ɗaya. To kamar shi maka a cikin larabci haka. Sannan sila ita ce jumlan da takan zo gaban isim asma'ul musula din wacce take ƙara fito da ma ko take cika ma'anan isim musul din. Yanzu idan ka ce ja allazi sai kai shiru ni na tabbatar da wannan ko ƙauyen sun da kaje duk wanda kace ja duk idan kace ja allazi sai kai shiru to wanda yake dan dan zaki zakin larabci sai ya tsaya saurara ya ji tume wane ne kaga ismul sul bai da ma'ana cikakke to silan nan ita ce takan ƙara cika sa ma'anan ismul sul din ban sani ko ka dan bimta a dai take ci to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora malam na a'id shi a'id din shine lamirin da a ka'ida idan muka sami sila to a isin musul to gaban shi sai mun sami sila to silan nan idan ya zama jumlar ita sila din jumla ce fi'iliya ka gane ko ko kuma jumla ce wacce take ismiya to a dai takaice idan dai silan mu ta zama jumla to dole ne ta kunshi lamirin da zai komo zuwa ga isin musul din mu ta kunsu ta ɗauko ta tattaro lamirin da zai dawo zuwa ga isa musul shi ake ce mishi a'id daga kalmar ada ya dawo ada ya dawo ya'udu yana dawowa a'idun bari misali dan rubuta misali ko idan ka ce akaltu أكلت التفاحة براك وتكلمة أكلت البزاز غونداكو كو بزازا ناتشي غوندا التي ما دلنا سقطت كاغاني to yanzu muna da jimlola kamar haka akaltu da mene sakatat sai mun kawo allati domin mu haɗe mu mai da shi jimla guda ɗaya shine mene ismu mausul na farko kenan idan muka zurfa nan akaltul bazaza al-akaltul bazaza allati jimlar ya cika to muna buƙatar mu cika sama'anin jimlar sai muka kawo jimlar sakatat to sakatat shine mene sila kuka ce jumlatus sila didi yayi mun ban wannan ko to yanzu mun ga mun mai da jimlar mu guda ɗaya yanzu ta hanyar kawo isin musul jimlar da ke kafin isin musul ɗinmu akaltul bazaza ta ya za mu yi mu gane alaƙan jumlan akaltul bazaza lati sakatat alaƙa tsakankaninsu ta ya za mu yi mu gane alaƙa ta hanyar haid domin sakatat in za mu yi lirabi za mu ce fi'il maudin ko wata alamatu tanif a sakina to ai likulli fi'ilin fa'ilun to za mu ce sakatat saboda ta'un din nan za mu gane lamirin da za mu kaddara shi ne mini hiya mun bance nan ko madalla to wannan lamirin a ka'idar lamiri kullun shi yana koma yana koma sunan ne dake bayan sa haka yake a larabci din da kaga lamiri to labudda domin shi lamiri shi ma in babu abin da zai koma ma to zai zama mubahami ne ma'ana ba za a zai zama akwai ambigiti ambigiti yanzu kawai ka zo ka ce mun shi to shi wa ne mabanci wannan ko to a nan lamirin huwa dole a ka'idar larabci azzama'ir labudda lahamin minal marje to wannan lamirin hiya zai koma ne zuwa ga allati to kaga yanzu wace ce ta faɗo ita gwandar ka gane to wannan lamirin ɗin zaje kuma mai isin musul allati shi ake ce mishi a'id shi ne gashi mun bance shi ko? to yanzu mun ga misalinmu faƙudu ma an ta ƙazihi ina a'id din ma'anan yanzu wannan ko hidin ku shine a'id ko din zai koma mama din mun ce ma shine isin musulina da ma'anan allazi ko jamil jiddan to idan muka lura da kyau lamirin hudin nan lamirin namiji ne koko na mace saboda lafazin ma anan namiji ake nufi amma lamirin allati nan afwan isin musulun ma'allati nan mace na mace ce ko to shi yasa aka samu lamirin hiya da kuma a shi kaga ba zai yi ka ce akaltul bazazan lati sakata ba sakata saboda idan sakata ne zai zama ne huwa ne to huwa ai kaga ba zai dace da wannan mako shine ala zamirin la'iqin mushtamila sila din dole ta zanto tana kunshi da lamirin da zai dace la'ik shine zai dace ga isin musul dinmu mun bincin nan ko to idan muka lura da kyau lamirin hiya shin lamiri ne lamiri ne wanda ke zaka iya kawo shi kadai ko ko dole sai hade da kalma muttasil ne ko munfasil to amma lamirin qadhihi anan tashrabunahu jahilahu wani shi muttasil munfasil ne ko muttasil to lamirin wani lokaci zai iya zama munfasil aid ba wani lokaci kuma zai iya zama mene muttasil ko munfasil haka nan kuma zaka yi kaddara wani lokaci zai iya zama shine fa'ili wani lokaci kuma zai iya zama shine mene maf'ul bihi kamar nan ya akulu min mata akulu na minhu yana ci daga abin da kuke ci wai sharabuna min mata sharabuna hu kuma yana sha daga abin da kuke shan shi shan shi ai kaga mai zama fulubi ko aha to shine nan kaga istad'un ai istad'una hu jazakumullahu khaira ya fita ko to Allah ya ƙara fahimtar da mu Allah ya ƙara fahimtar da mu na'am ka ce ya rab murra murra shi ma fi'il amrin ne murra fi'il amrin mabniyun ala sukun mana min zuhurihi harakatul idgham ila wani zai ce a to ni ban ga harakatul idgham ba to bari mu haka mur murra wannan fi'lu amrin ne domin inda zaka warware wannan ra'un din take da shidda zai baka mene mur ga gara ko to da kai dama ka'idar larabci da an samu mutamathilani sai ai idigamin daya cikin daya ko to wannan harkan ita ce ta hana bayanin tuwon sukun din ma'ana shine ita ce harakatul idgama yi Allah ka samu dace Allah shi kara fahimtar da mu insha Allah a hankali a hankali duk zai zaka karatun yana bukatar muraja'a ne yawan muraja'a da yawan ji daga malamai sai abin sai ya zauna maka sai ya zama maka jiki in ya zama maka jiki shikenan Allah ya samu dace na'am kaga idan ka ce حضر الذي هو قائل لك سوءا ba ga isin musulmi ba ina silamu mubanci wannan ko to menene ya fara zuwa a farkon silamu lamirin hoko shine sadrul sila kun ga nan ai jumlan ta yi tsauko za ka iya mene za ka iya cire shi a yi hadarar lazi ƙa'ilun laka su'a shikenan amma dai yanzu dai ana dai magana sadar sila ne to ya fito yanzu ko to kaga wani lokaci kuma a kara fahimtar hukunce hukunce da ke da alaka da shi eh sadar ok a sadar sila zai iya zama lamiri zai iya zuwa kuma ba lamiri ba gudan amma dai in yi zo lamiri din to ka sani akwai fuskoki guda biyu a kan shi akwai sanda za a iya share shi in salahal baqi li wasfin mukmilin fal hadfu indahum kathirun munjalin idan sauran kalmomin da suka rage za su bada cikakken ma'ana shikenan to sadid sila sai a share shi yana wannan yayi yawa a cikin larabci idan kuma sadid abin nan sila din a kalmomin da suka rage bayan sadid sila kaɗan ne ba za su ba da ma'ana cikakke ba to shikenan ba za a share sadid sila ba sai a bishi Allah ka samu dace na'am na'am
sanin da aka abu a gaban Allah ce ne ya zai ƙara iya iya saka to alhamdulillah tambayar ta yi kyau ku duba inda ake samun sadin sila galibi shine inda silan mu ta zanto jimla ismiya amma yi jimla fi'iliya nan lada'iya kun gani yanzu idan ka ce akaltul dajaja allati hiya sakatat ai kayi ta kayi takariri na hiya kuma domin a cikin a filin ma ai akwai lamiri kuma hiya ko to kaga ba bukatar ka mimita shi so saboda haka sadin sila din akan same shi ne musamman idan jumlan take gaban eh, silan mu ta zama musaddara ce bismin sai dai insha Allah subhanahu wa ta'ala zan kara wani bincike kan wannan insha Allah alaikun salatullah shek kalmar murra ɗin na'am mafi yawan amali na'am me zai zama masu daren shi kenan dan na kaman Eh.
zai zama na kullum majhul ne ga wani ah, wani masdari
zai zama na kullum majhul
murra fili madinsa marra ya murru mururan kaji shi murra wannan fili amur ne
ba mu ba
yau wato to idan muka ce mur ta ai mun share rawun kuma da to sai mu duba shin an ji laraba suna haka akwai dalili kan haka inda dalili mana an taba jin irin shi haka an ci an yi a larabci to zai yiwu don mun share lamar kalima ne yayi a mur in kamar da shi fi'il madin marra marra ka allam yadu ina ila dhurin mar, ah, massa ko me asalin mur- marra marara marara to menene ma'aunin shi fa'ala ga fa'ul kalma ga lam ainul kalma ga lamul kalma ko to yanzu idan muka share lamul kalma to me dalilin mu to idan akwai dalili to shikenan yayi in ko babu dalili to kaga ba zai yi sai mu bar shi haka kawai mafi yawan amali ai kai da amali ai mabni ala sukun tamam tamam tamam ya zama fatiha kake ya zama ya zama fatiha mai gwan sukun dalilin idigami ne da aka yi domin ai sakin din shine aka yi idigamin shi anan ko to ba za ga sakin din ba ba za ga sukunin ba dole fatahan mudigam fihi shi za a gani ya zama zaki kenan shi rabu na biyu a'a asli ne ba zai ba eh madalla mana min zuhuri abinda ya hana bayyanantun sukunin wannan harkar idgamin din ita ce A- a- bari in kawo mini misali a tajwidi bari in kawo mini misali a tajwidi basatta mu lura da ke wannan kun ga to da ta mutakariba ne ko kuma mutajanisani mutakaribani to ta a ka'ida idan za mu yi amfani da ma- maganan za mu yi amfani da maganan ibn jazari da ya umarce mu cewa wa'awwalai mithlin wa jinsin insakan faddagin ko haka ne ko wa awwalai mithlin wa jinsin in sakan in Allah da babban sallah ba za mu yi daura na kwana hudu za mu karanta as-salsabilu shafi salsabilu shafi ta fi jazariya yau saboda karka karka da baka labari ta fi jazariya insha Allah ta'ala za ba mu yi kokari mu darasa mu karana sannan kuma akwai akwai wata manzuma akan al-madul aril lisukun kawai tana da abiyar guda 19 ne ko 20 ne to za mu haɗa haɗa ita makaranta saboda haka gaskiya kaka bari a baka labari Allah ka samu dace to a ƙa'ida basab ai fi'il madin ne wannan ko to wannan fi'il madin mabni ala maza ala ba da lada mabni ala sukun to sai ya ce mana wa'awwalai mithlin wa jinsin in sakan ba mun samu takariba ne ba sakan al-awwalu wata harkar thani me zamu yanzu idigami nurgimul awwal fi thani ko to amma anan idan muka zo muka yi idigami kamil yanzu ta'un ayyana da sifar idbak basatta basatta yanzu sifar idbak din nan mun jefar da ita ko ba mun jefar ba to ba zai yiwu ba a jefar da siffan itibakin ba domin idan an jefar an cire mishi itibaki ta'un dan to yanzu ya zama mene ya kuma ta'un domin a siffa hiyar da titi fariku bai na hazil huruf mabanci wannan ko to kamar haka ne nan idan muka ce mun share lamul kalima dalilin iyo dalili idan muka ce mun share lamul kalima ba zai yiwu ba saboda ba taba jin laraba sun yi ba yanzu abin da za a yi sai a yi idigamin ainihin kalma cikin mene lamun kalima shi ma aiwa a wali mithlin wajen sun in sakan faddagim sai mai idigami ko shi yasa aka ce mun ra'ayi to a bari muna kan muna kan malam ne bari eh bari gam gam shi to fili madin ne haka yake haka yake eh an yi atacin ne ga kalmar haka ne eh haka yake wal'amur mabniyun ala sukuni eh wannan yaya haka yake amma ni abin da na kalla kawai ka'idan idigami shine na kalla kawai shi yasa na kawo wannan misalin domin ai ba ga sakin nan ba ga kuma wani harafi duka sai mutakariban ne ko to nan mutakariban ne ko mutakariban ne ko mutamathilani kaga mutamathilani ne ko ashe shi mafi waje ba aimini shi mafi waje ba idigami wato bari in sati koma baya idan ka ce ganna asalin shi mene ne afon idan ka yi fakki kawarwar ga shaddan za ka ce ganana haka ne ko mene ne ma'auninsa fa'ala fa'ala ya fita ko? madalla to idan kana son ka yi zo da shi fi'ilu amrin a nan yanzu ganana kana da fuskoki biyu ne na farko za ka iya fakki sai ka sa hamza ta wasulin a farko watan fakki shi ne kawarwar da shaddan sai ka ce ugu nun fuskan farko kenan to yanzu kaga zai sukunin ya fito ko madalla na biyu kuma za ka iya zuwa da shi mudigam ɗin amma harafin farko sai ka zo da shi mazmum sai ka ce mene gunna still dai fi'ilin mabni ne ala sukun to amma menene ya hana bayyantuwar sukunin shine harkan nunin ta biyu nunin ta biyu tana da fataha ne aka kalli ganana ba tana da fataha ba ne adalla to sai aka yi digami saboda mutumatilan ne ko bayan yi digami to harfin wannan nuna din ita ce ta hana bayyanantuwan sukuni domin anan mai aka shigar sakin nuna sakin aka shigar ko nuna mutaharika nuna sakina ce aka idigami aka idigamin ta cikin mutaharika ko to ashe harkan wannan tana nan idan ko aka ce nunin ta biyu ita ce aka idigami an taba shigar da na gaba cikin na baya no sai dai a yi na ishdigamin na baya ne cikin mini jamil jiddan mara motsi cikin mai motsi wanne ne mara motsi ga shi nan ko wannan shi ne mai motsi ko to kaga wannan ba zai yi ba shi ba zai yi ba sai dai a shigar da mene a idigamin madalla ma'ana dai still da yana nan mabni al-sukun amma abin da ya hana bayanantuwa shine harkan nunin ta biyu a afwan harkan nunin ta farko shi ya hana bayanantuwan mu ne wannan domin yau da a ce an share nun din aka ce gun gun ga sukun ya fito ko to yanzu menene asalin gun insha Allah ko misir ka je sai an za ka ga ana ta maganganu ne a kai dole dai ya zama akwai wani harafi da aka share ko gun akwai harafin da aka share domin ai fi'ili daga sulasi ne akwai ohadi akwai suna'i to wannan ba shi daga cikin fi'ilin da zai zo da harafi ɗaya ko harfa biyu dole yana daga cikin fi'ilin da ke da harfa guda uku ne sulasi kenan akwai wani harafi da aka share to me yasa aka share shi sai a duba sai a ce to a duba idan ka samu masu sunna ne da kyau da sauran sai su ce to a duba cikin alkur'ani ko hadisi an ji inda annabi yi ko alkur'ani ya zo da shi a'a to a duba cikin harfin larabawa a duba cikin waƙoƙin larabawa ko maganganun larabawa in an samu dalili to shi kenan sai a sai a a yawata da shi a kanka in ko ba samu dalili ba sai a ce to a'a ba zai yi ba yanzu dole sai ka dawo da nunin da aka share guda daya nan sai ya zama mene sai ya zama ugunun ko kuma mene gunna in an yi digami Allahu a'lam ya bi ta ko wa jurra kaga jurra shi ma ai jurra shi ma fi'il amrin mana mabni ala sukun mana min zuhurihi harkatul idgham malam me tambayin ka aha me ya annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh muru to anan ku duba eh wannan yana da kyau tambayan ai hadisin bukhari ya ce ne muru ababakarin ko muru ababakarin falusalli bin nasu ko to ai daga menene shi daga filin amara ne ai to amara ko a cikin fi'ilin fi'ili amurinsa idan fi'ili amur ne ya kamata ne a ce u'umur u'umur wannan shine kiyasi amara ya amuru umur to amma sai aka ji laraba suna share fa'ul kalima ga ma shi na cikin alkur'ani to kaga hujja ko muru ga ma shi na cikin alkur'ani a cikin hadith to kaga ana kamar na khudh akhadha ya'khudhu me qiyasi ukhudh amma sai aka ji larabawa alkur'ani kai ya zo da mene khudh laraba ma suna haka shikenan to sai dauke shi sai aiki da shi amma in babu hujja to dole sai an dawo da alhamza na ce u khudh
yanzu kenan da bambanci ko ko dai ne ko wani mutum zai amfani da shi shi na kalmar wanne da mun garin da wannan da me shi a'a ka duba fa wannan fa da bambanci muru shi da ka amara ne murra ko marra wannan wucewa ne ai akwai bambanci ai a na'am ok to a suna da bambanci eh suna da bambanci da ka al'amuri ne sosai kwa wa kullu amrin mustakir suna madda filin daban-daban ne yayi sosai na'am amarru wannan shigo mafi mafi daci abin abin nan daga daci ne wannan usman Allah ka samu dace ai haka yake in ba mutum ya fayyace ba lokaci sai wani al'amarin wani fili sai ya rikitar da shi eh na'am sosai kwa shi wancan amara ya amuru shi wannan marra ya murru mururan ne sosai kwa alban lada na malali eh thulathi ne mudha'af marra ba thulathi ne mudha'af domin marara in kun lura ai in an ce mudha'af ana nufin ma takarrara ahadu usulihi shine fi'ilin da aka samu ɗaya daga cikin harbas na asali an maimaita su shi ne ta ta shafe shi ne na'am alaikun salamatullah Wannan kamar can kenan wani suna uku kake wa kullama marra alayhi jamil jiddan marraga ta nan wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min kai mala Allah saka da alheri watan abin da yasa na ji dadi kaga alhamdulillah ga shi malam ma ana tallabo misali daga cikin alkur'ani kaga wannan zai ƙara ba mu damar mu ƙara kulla alaƙa tsakanin mu da alkur'ani to Allah ya sa mu dace mun bance nan ko to Allah ya sa mu nayi asa'a abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai Allah shi ba mu lada abinda kuma ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon ah, gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am